إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أنشي قبدا كراتمنا وأن مكرن تامي البركة مكرن ابن تيمية وأن قرينا أرليت يومنا رانا تا الحامس وتتيدي دا رانا شاتر قوة شدة hijira 1441 wanda ya daidai da ranar 13 ga watan 2020 miladiya yau kamar yadda muka yi alkawari bayan mun kammala karatun littafin manzumatul baikuniya za mu sa littafin taisiru mustalah hadis wanda yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne kamar yadda muka sani mun kammala karatun littafin bakuniya muka ce to in karatu ya zagayo za a sa taisiru mustalah al-hadis na al-doktor mahmud al-tahan hafizahullahu ta'ala ustaz al-hadis wa ulumuhu bi kulliyati shari'a wa dirasat al-islamiyya na mudir ne na barnamij al-hadis hadis al-sharif wa ulumuhu fi kulliyati dirasat dirasat al-ulya jami'a ta kuwait wanda za mu zo mu ji dan bayani a kansa to littafin shine wanda za mu fara karatunsa da izinin allah a yau za mu fara da muƙaddima za mu tsallake muƙaddimomin da ya yi na baya za mu fara da muƙaddima inda aka ce nabzatun tarihiyya nabzatun tarihiyya an nash'ati ilmin mustalah wal atwar allati marra biha zuwa ƙarshe to amma kafin nan yadda muka saba a tsarin karatunmu idan za mu fara karatun littafin malami to yana da kyau mu dan san takaitaccen bayani akan shi malamin saboda sanin mutum yakan ba wa yakan baka natsuwa wajen karbar ilimin da ya zo da shi imam malik yana cewa innamar innama hadha dinu ilmun fanzuru amman ta'khudhu dinakum to wannan ilimin wannan ilimin shine addinin haka in zaka dauki nemi ilimi ka san a wajen wa zaka dauke shi to wannan malamin kamar da muka gani a sunansa mahmud bin ahmad al-tahan idan za a ba da tarihin malami in har za a tsawaita akwai bukatar a yi bayani akan tarihinsa tarihin haihuwarsa danginsa iyayensa karatunsa malamansa abokanan karatunsa ɗalibansa wallafe-wallafensa siffofin halittarsa ma da ɗabi'unsa duka akwai bukatar a yi wannan amma mu ba za mu samu lokacin yin wannan ba da yake karatun namu ba na majalisi ba ne karatu ne na makaranta dan takaitaccen lokaci ne gare shi da haka za mu dan takaita akan bayanin haihuwarsa da karatunsa da kuma ayyukan da ya yi da irin gudunmuwar da ya ba wa musulunci musamman a wannan fannin da haka shi wannan malamin an haife shi sunansa mahmud bin ahmad at-tahan an haife shi a gari da ake kiransa qada al-bab Uh, wani gari ne daga cikin yankin halab yankin halab wanda take kasan suriya a yanzu inda ake yaƙe-yaƙen nan an haife shi a shekara ta 1935 miladiya millafsan taransank miladiya sannan daga nan suka tashi suka koma wani gari da ake kiransa mambish to daga mambish sannan suka tashi suka koma halab to a can suka zauna to ya tashi a cikin dangi masu kula da addini matuƙa ya tashi fi usratin mutadayyina babansa sunansa alhaji ahmad alhaji ahmad tahan to yayi karatunsa na premier wato primary a wani wani bangare yayi shi ne a can albab wani wani bangare kuma yayi shi a mambish ya kammala sannan ya shiga sanawiya shine ya shiga college da shar'iyya bi halab ana kiranta sanawiyatu shar'iyya a garin halab sannan daga nan aka yi takhriji a nan ya samu shahadarsa ta breve shahada ta breve daga nan shekara ta 1954 min nafsan sankantkat sannan ya fara hardan karatun alkur'ani a madrasatul huffaz a gurin wani malami da ake kiransa a sheikh muhammad najib khayyata allah ya ji gansa da rahama a wajensa ya karatu ya sauke kur'ani da asuba yake zuwa yana karanta masa bayan sallar asuba har ya har ya abin nan har ya hardace ya hardace shi lokacin da yake karatu a college yana karatu college yana harda kur'ani kafin ya kammala ya haddace kur'ani cikin shekara biyu sannan ya shiga kulliyatu shari'a a cikin jami'a ta dimashq ya shiga ya karanci bangaren kulliyatu shari'a a jami'a ta dimashqa wadda babban birnin kasar syria wanda wannan ya faru a shekara ta 1956 min nafsan sankansis sannan ya yi takhriji daga nan ka yi takhrijinsa daga nan a shekara ta 1960 1960 bayan shekara hudu to daga nan ya dan fara wasu ayyuka ya yi limanci na sallar juma'a imaman wa khatiban ya zama limami mai hudubar juma'a a masallacin juma'a na ziyara a garin mambish jami'u ziyara sunan masallacin kenan a garin mambish nan ya yi limanci shi yake huduba shi yake limancin juma'a haka kuma a wasu masallatai da suke halab duka yana ba da sallar juma'a sannan sai aka ayyana shi malamin makaranta bangaren koyar da tarbiyyatul islamiyya bangaren koyar da tarbiyyatul islamiyya a wato abin nan college college da suke halab ba college guda ba college daban-daban da suke halab haka ya ci gaba da wannan aiki har zuwa shekara ta 1965 min lafsan sasan sank to daga nan sai ya wato ya tafi jami'a ta madina jami'atul islamiyya ta madinatul munawwara to a can ya karanci ilimin hadisi da karanta ilimin mustalahul hadis a can ya karanci wannan ilimin a lokacin da yake karatun magister dinsa a can kuma yana neman daraja ta baccalaureate abin nan doctora ba bak ba lokacin da ana magana magister ba da haka yana neman magister da abin nan da doctora a can ya ya zauna a jami'ar madina har shekara goma ya yi shekara goma a jami'ar madina to bayan ya samu magister wanda ya same ta ne bahsan ba ba risala ba sannan sai ya koma kuma jami'ar azhar a can ya kammala doktora dinsa a jami'ar ta azhar a can ya kammala doktora a bangaren ilimin hadisi hadisin manzo Allah sallallahu a kulliya ta usuluddin bi jami'at al-azhar a shekara ta 1971 a 1971 da risalar da risala wadda unwanin risal shine al-hafiz al-hafiz al-khatib al-baghdadi wa asruhu fi ulum al-hadis wanda ita ce risalarsa ta ta doktora sannan sai ya cira ta daga nan ya koma kulliyatu shari'a a jami'ar imam bin sa'ud al-islamiyya da take riyadh to a can ya zauna ya karantarwa ya shekara bakwai a can yana karantarwa to a lokacin da yake karatu a wannan jami'ar yake karantarwa a wannan jami'ar ne ya wallafa wannan littafin da zamu karanta ya yi shekara bakwai a can a riyadh to a lokacin ne ya wallafa wannan littafin ya wallafa littafi da yasiru masalah al-hadis kuma ya wallafa shi ne a shekara ta 1977 mun lafsan sason disat wanda kuma aka tabbatar da littafin a matsayin shine wanda ɗaliban jami'a za su karanta na kulliyatu shari'a ta al-imam ta abin nan kulliyatu shari'a bi jami'at imam wadda take riyad to daga nan kuma ya cira ta daga nan ya koma kulliyatu shari'a wa dirasat islamiyya a jami'a ta kuwait wannan ya faru a shekara ta 1982 milafsan katurbande to can ya ci gaba da zama har zuwa 2005 har zuwa 2005 to lokacin ya kai shekara 70 sai ya rataya da ya rataya sai ya koma garin su halab da zama a lokacin yana dan shekara saba'in to har yanzu yana raye a halin yanzu shekaransa tamanin da biyar a duniya yana zaune a garin halab a gidansa tare da matansa uku da 'yan ƙananan yaransa guda biyu akwai 'ya'yansa manya wanda akwai wasu sun rasu wani ana ce masa hamza ya rasu akwai 'ya'yansa wanda suna nan manya amma ƙananan wanda yake suke hannunsa guda biyu ne ƙanana har yanzu yana nan raye kuma da kwarinsa in ka gan shi ka shiga youtube ka yi research ka sa sunan shi za ka gan shi har yanzu da sauran kwarin shi kuma yana abin nan to shi ne wanda takaitaccen bayani dai a kansa da za mu iya yi amma bayani akan sauran abubuwa da suka shafe shi mutum ya nema to karatun da zamu yi muka ce zamu karanta muqaddima nabzatun tarihiyya an nash'at ilmin mustalah wal atwar allati marra biha wato wato nubza ko mu ce nubzatun tarihiyya wato dan takaitaccen tarihi nubzatun tarihiyya an nash'at ilmin mustalah game da farowar ilimin mustalah hadis a lokacin da aka fari ya fa aka fara amfani da shi wal atwar allati marra biha da kuma canje canje da ya shuɗe ta kanta biyo wannan lokaci a samu ƙari a samu canji har ya kawo yau wannan gaba ta biyu ashharul ashharul musannafat fi ilmin mustalah wato littattafai mafi shahara wanda aka wallafa a wannan ilimin sannan ta'rifatun awwaliya wato ta'rifat awwaliya wannan gabobi guda uku sune muqaddima da ya bude littafin da ita to za mu fara da nubzatun tarihiyya an nush'ati علم المصطلح والأطوار التي مر بها من سن علم المصطلح ilimi ne wanda yana da wasu kawanin nashi yana da wasu dokokinsa wanda da su ake gane ahwalus sanad ake gane halayyar isnadi da kuma matani shin za a karba ko ba za a karba ba shi ilimin masalah aikin da yake kawai shine ya tantance maka isnadi da matanin hadisi zai karbu ko ba zai karbu ba shine aikin ilimin masalah hadisi to za mu yi bayani akan ayoyi shi aka fara aiki da wannan ilimin da kuma canje-canjen da ya samu ya ce yulahizul bahisul mutafahis duk mutumin da yake mai bincike yana bibiyar abubuwa yana bincike zai hango annal usas annal usasa wal arkanul asasiyya li ilmin ruwaya wa naql al akhbari mawjudatun fi kitabillahi al aziz wa sunnatin nabawiyya in har kana leke-leke kana bincike to zaka gano cewa al'usas wato usas jam'i ne na asas shine dandamali tushe wal arkan da kuma rukunai al'asasiya wanda suke na asali li ilmin ruwaya game da ilimin ruwaya shine ilimin hadisi wa naqal al akhbar wa naqal wato da kuma abin nan ilmin da kuma naqalto labari naqli al akhbar kenan wa naqli al akhbar da kuma naqalto labarai mawjudatun fil kitab al aziz abu ne da suke suna nan samammu ne a littafin Allah mai girma wa sunnatin nabawiyya da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake so ya nuna anan cewa ilimin masalawal hadis yana da asali a Qur'ani kuma yana da asali a mai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai abu bane da kirkiran sa aka yi ko wani abu irin wannan yana da asali a Qur'ani yana da asali a sunna faqad jaa fil Qur'an al-Karim hakika ya zo a littafin Allah mai girma qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku masu imani idan wani fasiki ya zo muku idan fasiki ya zo muku da wani labari to fatabayyanu ma'ana fatasabbatu ma'ana ku yi bincike ku tabbatar da gaskiyar labarin kafin ku yaɗa shi suratul hujurat aya ta shida to wannan kaga ya nuna cewa me in labari ya zo maka ka samu tabbas da tasabbuti a kansa kafin ka yi aiki da shi ko ka yaɗa shi to kaga nan ne asalin ilmin musalul hadis a qur'ani wa jaa fi sunnatin nabawiyya kuma yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu sallallahu alaihi wasallam annabi yace naddara Allahu ra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a fa rubba muballighin aw amin sami' ce Allah ya haskaka Allah ya haskaka mutumin da ya ji wani abu daga gare mu ya kuma isar da shi kamar yadda ya ji shi shine dabat din da ake cewa wanda muka faɗa a baya yarwihi adlun dabitun an mislihi ko dabit shine adabit ya ji shi ya kiyaye shi kuma ya faɗe shi kamar yadda ya ji shi yace fa rubba muballighin aw amin sami yaso da dama wanda za a isarwa wani labari zai fi kiyaye shi fiye da wanda ya ji shi da kunnansa zai fi kiyaye labarin kaiwa kai ka manta ma amma shi ya kiyaye shi fiye da kai to wannan hadisin Tirmidhi ya fita da shi a cikin kitabul ilm yace kuma hadisi ne hasanun sahih وفي رواية أو رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه yaso da dama za a samu wanda yake ɗauke da fiƙihu ya isar da shi zuwa wanda ya fi shi fiƙihu nan ba maganar hifz har da ake ba na ana maganar fiƙihu istin baɗin hukunce hukunce ilimin fiƙihu ilimi ne mai abin nan to so da dama za ga mutum yana ɗauke da wani hadisi amma fiƙihun da yake ciki mai yawa ne amma shi bai san su ba in ya isar da shi zuwa ga wani to wannan din sai ya fiddo wannan masail din fiqhiyya karkashin hadisin masu yawa wanda in shine watakila ba zai iya yin wannan ba wa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih yaso da dama ana samun wanda yake dauke da fiqihu amma shi ba faqihi bane gashi dauke da hadisi amma kuma shi ba faqihi bane balantana ya istinbadin hukunci za ka samu mutum mahaddacin qur'ani ne amma kace ya fassara ba zai iya fassara ba kaga yana dauke da shi amma kuma shi ba faqihi bane ba yana dauke da fiqh wani ya ga ya haddace bukhari daliban ilimin hadisi ya haddace arba'una nawawi amma kace ya fassara maka bai iya ba kaga hamilu fiqhin ne amma kuma laysa bi faqih hadisin shi ba dai tirmizi ya fitar da shi a masdarin da ya gabata yace kuma hadisi ne hasan abu dauda ma ya fitar da shi da ibn maja da imam ahmad bin hanbal yace fa fi hadhihi al-ayati al-karima to a wannan ayan mai daraja wa hadha al-hadith sharif da wannan hadisin mai daraja mabda'u at-tasabbut mabda'u at-tasabbuti fi fi fi akhdh al-akhbar to nan ne aka samu asali tushen tsayawa ka ka samu tabbas wajen karban labari nan ne aka Allah ya ce in an zo maka da labari to kai me musamman in labarin daga wanda kake shakkar sa ne to ka tsaya ka samu tabbas wannan kenan to shi ma wannan hadisin kuma yayi bayanin wannan yayi bayani wanda ka ji abai yanda yake kuma ka isar da shi yanda ka ji shi to daga nan sai aka fara samu wannan aka aka aka fara aka aka samu asalin samu at-tasabbut fi akhdh al-akhbar wa kayfiyati dabtiha da kuma yanda mutum zai kiyaye shi yanda ka ji shi ake son ka kiyaye bilintibahi laha wajen faɗakuwa da labarin ka yi intibahi mana ka faɗaku lokacin sauraro don ka kiyaye da kyau haka wajen bayarwa wa wa'ayiha da kiyaye labarin wata daƙiƙi fi naƙli halin akhirin da kuma wato haƙiƙancewa da gogewa wajen naƙalto labarin zuwa ga wayansu ka tabbatar labarin ka isar da shi yadda ya kamata to yin haka biyayya ne ga Allah wamtisalan li amrillahi ta'ala wa rasulihi yin hakan da'a ne da biyayya ga umarnin Allah da manzansa Allah ya ce ka yi tasabbuti fatabayyanu manzo Allah kuma ya ce haka a wani hadisi wanda malam bai kawo shi ba annabi yana cewa duk wanda ya min ƙarya da gangan ya nema wa kansa wurin zama a cikin wuta ashe ka fa ka isar da labarin yadda ka ji shi kar ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi ƙarya duka wannan daga ganan aka samu asalin wannan ilimi kuma biyayya ne ga umarnin Allah da manzansa faqad kana sahabatu radiyallahu anhu sahabbai Allah yadda da su sun kasance ya tasabbatuna fi naqli al-akhbari wa qabuliha suna tsayawa su samu tabbas wajen nakalto labari da kuma karban labari in za su nakalto sai sun samu tabbas su karba in za su yada wato in za su abin nan nakalto labarin sai sun samu tabbas in za su karba daga wani da ya nakalto sai sun samu tabbas sannan su nakalto wajen karba da nakaltowa wala siyama idza shakku fi sidikin na fi sidikin naqili laha musamman ma idan sun yi shakka game da gaskiyar wanda yake dauke da labarin to sukan tsaya su hakikance kafin su karba ya ce fazahara bina'an ala haza al-mawdu al-inayati bil isnadi wa qimatihi fi qabul al-akhbari wa raddiha to gini akan wannan sai aka samu ilimin abin nan mawdu'in al-inaya bil isnad kulawa da isnadi sai ya bayyana ilimin masalawul hadis kenan ilimin kulawa da mawdu'il inayati bil isnad kulawa da isnadi wa qimatihi da kimar isnadi sanin kimar isnadi wani malami yana cewa laula sanad la qala man sha'a ma sha'a ba dan isnadi ba da wanda ya ga dama sai ya faɗi abin da ya ga dama amma in kai magana sai a ce me isnadin ka in babu isnadi sai a yi watsi da labarin ka to wannan kenan al inayati bis samad wa bis sanad bil isnadi wa qimatihi ya baku dubara kun kunna maganin nan da kuka saba kunna ba wa qimatihi fi qabul al akhbari wa raddiha da kuma kimar isnadin wajen karba da kuma mayarwa to shine ake kira ilimin masalol hadis sanin isnadi da kuma kimar isnadin wajen a karbe shi ko a mayar da shi faqad jaa fi muqaddamati sahihi muslim ya zo a muqaddimar sahihi muslim an ibn sirin daga ibn sirin qala yake cewa lam yakunu yasaluna anil anil isnad da magabata ba sa tambayar isnadi ba sa tambayar saboda sahabbai dukkanin su adalai ne munafikai kowa ya san su ba wanda ke karɓar ruwaya daga munafiki amma sahabbai wanda ba munafikai ba an san su kuma dukkanin su adalai ne wanda da nassin alkur'ani da sunna da haka da ba a bincike akan isnadi falamma waqa'atil fitna a lokacin da fitina ta abku fitinar kashe sayyidina usman da fitintunun da suka biyo baya qalu sammu lana rijalakum sai sai suke cewa to ku gaya mana mazajen ku idan ka zo da hadisi sai a ce su wane ne mazajen ka mazajen hadisin fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khazu hadisuhum sai a duba su wane ne ahli sunna sai a karbi hadisin su wa yunzaru ila ahli bid'i fala yu'khazu hadisuhum sai a duba su wane ne yan bid'a su kuma ba a karban hadisin su wannan mukaddima ta sahihu muslim a shafi na goma sha biyar to kaga su yan bid'a daman su ma sanannu dan lokacin yan bid'a ba su da yawa ba su da yawa yan bid'a ce ta fara kunnu kai ta bid'a ta ta ta ta khawarij da bid'a ta mu'tazila da bid'a ta qadariya suka dan fara kunnu kai da haka duk wanda yake dan bid'a ne sananne ne ba kamar yanzu bane da an cakuɗe baka gane ahlus sunna baka gane dan bid'a wataƙila ma yan bid'a sun fi ahlus sunnan yawa da ahlus sunnan su suke da yawa yan bid'a su ne yan kaɗan da haka an san kowane ne dan bid'a haka ba a karban hadisi sai sai a fa'a ce wani dan bid'a ne ba a karban hadisin sa wa bina'an ala bila wa bina'an ala anna al khabara la yuqbalu illa ba'da ma'rifati sanadihi gini akan cewa shi labari ba a karban sa sai bayan an riga an san sanadin sa kafin a karba faqad zahara ilmul jarh wa ta'dil to sai ilimin al jarh wa ta'dil ya bayyana shine ilimin yabo da fallasa wato a san wanda aka illata shi wannan yana da an san shi da ƙarya an san shi da bid'a wanda ba a karban hadisin sa an san shi da kaza an san shi da kaza da haka an jarraha shi ya ce wannan majruh ne wa ta'dil wannan kuma an addala shi an ce wannan adil ne sai wannan ilimi ya bayyana wal kalami ala ruwati da kuma yin magana akan murwaita hadisi sai ya fara sai a yi magana wannan a yi magana a kansa sai a ce ai wannan karbabbe ne ko kuma wannan siƙa ne ko kuma wannan majruh ne ko kuma wannan kaza ne ko kaza ko kaza sai aka fara magana akan marwaita wa ma'rifatul muttasili muttasili aw al-munqati min al-asanid da kuma sanin hadisin da yake muttasil isnadin da yake muttasil da wanda yake munqati wannan mun san shi a cikin baikuniya ko wannan mun riga mun san shi wa ma'rifatul ilal al-khafiyya da kuma sanin illoli boyayyu aka fara sanin wannan aka fara sanin wannan wa zaharar kalamu fi ba'd ruwati sai sai wato bayani magana ta fara bayyana akan wasu daga cikin marwaita ta ce wane yana da illa kaza wane yana da illa kaza lakin ala qillatin amma akan karanci domin wanda ba a karban hadisin su a lokacin yan kadan ne an riga an san su shi yasa ba ma sai an rubuta ba a baki ake yawo da su kawai wane ba a karban hadisin sa me yasa li qillatir ruwatil majruhina fi awwal al-amr saboda karancin marwaita wanda suke masu illa a farkon lamari wanda yake an jarraha su an ce suna da matsala ko ta ƙarya ko kuma matsala ta fasikanci ko na irin wannan tunda mun san wannan karni na lokacin karni ne wanda yake mai falala da haka masu sharri cikin su yan kaɗan ne to shi yasa sai ya kasance ana ana dan magana a kansu amma ba magana mai yawa ba sai ce summa tawassal ulama fi zalika hatta zahara al-bahs sannan sai malamai suka yalwata akan wannan hatta zahar albahs fi ulumin fi ulumin kasira har sai da bincike ya bayyana a ilmummuka da yawa ta ta'allaqu bil hadisi wanda suke da alaka da hadisi fi nahiyatin alaka da hadisi a wata nahiya ko fi a fi nahiyati dabtihi wa kayfiyatihi ko wa kayfiyati tahammulihi wa ada'ihi sannan sai aka samu abin nan malamai sun yalwata a cikin wannan fannin min nahiya haka ne summa tawassal ulama'u fi zalika hatta zahar al-bahas bahasu fi ulumin kasira har sai da bahasi ya fara bayyana a ilmumuka da yawa da ta'allaqu bil hadisi wanda suke da alaka da hadis min nahiyati dabtihi wa kayfiyati tahammulihi wa da'ihi ta bangaren kiyaye hadisin da kuma kaifiyar yadda za a karbe shi wa da'ihi da kaifiyar yadda za a bayar da shi wa ma'rifata nasikhihi wa mansukhihi nasikhihi min mansukhihi da kuma sanin nasikh dinsa daga mansukh dinsa wanda ya shafe da wanda aka shafe wa gharibihi wa ghairi zalik da kuma hadisi wanda yake garibi da abin da ya kama da haka yace illa anna zalika kana yatanaqaluhu ulama'u shafawiyan sai dai wannan malamai suna dauke da shi ne a bakunan su kawai ba a fara rubuta ba dan a lokacin ba su fara rubutu ba rubutu ya shahara ne ya zo a farkon karni na karshen karni na uku zuwa karni na hudu lokacin ne aka fara rubuce rubuce so a wancan lokaci ba sa ma rubutu bai shahara ba sun matatawar al'amuru sannan sai al'amarin kuma ya ci gaba wasara haziyar ulumu tuktab wa tusjal sai zama wa'annan ilmumukan ana rubuta su kuma ana wato ana ana rubuta su a jikin littattafai tuktab wa tusjal a rubuta su a sajjala su lakin fi amkinatin mutafarriqatin min al-kutub sai dai a wani guri wanda za a ware musu wani guri na musamman a cikin littattafai in kai littafin ka na fikihu ko wani abu sai ka dan ware wani guri na musamman sai ka sa wannan ilimin ba a ware mushi littafin sa nasa na kansa mamzujatin bi ghairi hamil al ulum ukhra ana cakuda ta da wani cakuda ilmumukan da wasu ilmumuka wanda ba wannan ba ka ilmin usuli wa ilmin fiqhi wa ilmin hadis kamar ilimin usul da ilimin fiqhi da ilimin hadis misal kitabin risala kamar littafin ar-risala wa kitabin um da kuma littafin al-um lil imam shafi'i na imam shafi'i kaga kitabun risala duka na imam shafi'i ne da shi ma al-um duka na imam shafi'i ne kaga shi yayi magana akan ilimin masalul hadis da usulul fiqh da sauransu amma bai ware musu littattafai nasu na kansu ba wa akhiran to daga ƙarshe lamma natajatul ulum wastaqarra al-istilah lokacin da ilmumukan suka nuna istilahin ya tabbatu istilahin ya tabbatu wato al-istilah wastaqarra al-istilah aka fara fiddo da istilahat wastaqalla kullu fannin min kullu fannin an ghairihi kowane fanni ya zama yana cin gashin kansa an raba shi da waninsa an daina hada su wuri daya وذلك في في القرن الرابع الهجري وان وان يا فارو ا قرني na hudu hijra قرني na hudu bayan hijra فاراد العلماء افرد العلماء علم المصطلح علم العلم المصطلح في كتاب المستقل to sai malamai suka kadaita ilimin mustalah a littafi wanda yake mai cin gashin kansa wa kana min awwali man afradahu bit tasnif farkon wanda ya fara kadaita ilimin mustalah da wallafa shine alqadi abu muhammad alhassan bin abdurrahman bin khallad arramuhurmuzi almutawaffa sanad 360 fi kitabihi a cikin littafinsa mai suna almuhaddis alfasilu bain rawi wal wa'i littafin kenan yace wasu azkuru ashhar almusannafati fi ilmin mustalah jazan ambaci mafi shaharar littattafai da aka wallafa a ilimin mustalah a ilimin mustalah in ji malam da zan ambaci mafi shahara min hini ifradihi daga lokacin da aka kadaita shi da wallafa bit tasnif shine bit tasnif aka kadaita shi da wallafa ila yawmina haza har zuwa wannan rana tamu za ku yi hakuri kaɗan ku ƙara minti kamar goma haka kuɗan ku karkaɗe sauran sai mun karanta abin nan ya ce ashharul musannafatu fi ilmin mustalah mafi shaharar littattafai da aka wallafa a wannan ilimi na mustalahul hadis mafi shahara yanzu mun ji yadda abin ya faru ko da ba a rubutawa amma dai akwai shakurani da sunna an fahimci hakan da fitina ta fara abu kowa suka fara kulawa in zaka karbi hadisi sai an kiyaye to daga nan abin yana yawo a bakunan mutane in an ga mutum yana da matsala sai a daina karɓar ruwayarsa to har aka zo lokacin da aka fara rubuta shi aka fara rubuta shi a cikin littattafai da a bakunan malamai yake ilimin amma daga baya sai aka fara rubuta to yanzu ga littattafan da aka fara wallafawa a wannan bangaren tun daga wancan lokaci har yanzu wanda aka ware su aka wallafa su wanda suka shafi wannan ilimin tsagwaro ya ce asharul musannafati fi ilimin mustalah na farko almuhaddisul fasilu bainar rawi wal wa'i shine littafi mai wannan sunan sannafahu alqadi abu muhammad alhassan bin abdurrahman bin khallad arramu hurmuzi المتوفى سنة 360 الشكرة shekara ta 360 ya rasu shi ya fara lakin da lam yastaw'ib abhas al-mustalah mustalahi kullaha sai dai bai tattaro dukkanin bahasi da ya shafi mustalah gaba daya ba wa hadha sha'nu man yaftatihu man yaftatihu at-tasnifa fi ayi ilmin ghaliban wanda kuma shine sha'anin dukkan wanda shine zai zai fara wallafa a wani fanni to galibi in yayi wallafar daga baya sai kaga an zo da kare-kare masu yawa akan nashi to shi ma haka abin ya faru da shi so sai wannan shine littafin farko sai littafi na biyu ma'rifatu ulumul hadis sanin ilmumukan hadisi wato ma'rifatu ulumul hadis sannafahu abu abdullah muhammad bin abdullah al-hakim an-nisaburi imam al-hakim kenan al-mutawaffa sanat 450 405 wato shekara ta 405 lakinnahu lam yuhazzib al-abhas sai dai shi ma bai tsantsance bahasin ba ولم ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب sannan bai rattaba shi bai jeranta shi ba jerantawa ta wannan fannin wanda ya dace amma shi ma ya rubutu akan wannan sai na uku al-mustakhraju ala ma'rifati ulumil hadis shi kuma sannafahu abu nu'aym mai littafin al-hilya sunansa ahmad bin abdullahi al-asbahani al-mutawaffa sanad 430 shi kuma ya yi shi ne istadraka fihi alal hakim ma fatahu fi kitabihi ya yi kokari ya riskarwa hakim abin da ya bari a cikin nashi littafin ma'ana littafin hakim din ne ya dauka wancan da ya gabata wanda muka ambata to sai ya kara wasu abubuwan da shi hakim din bai zo da su ba a wannan fannin shine istidrak din da ya yi sai ya rubuta littafin fi kitabihi a littafin sa mai suna ma'arifatu ulumil hadis wannan littafin na hakim mai suna ma'arifatu ulumil hadis shi da yazo sai al mustakhraju ala ma'arifatu ulumil hadis kun gane min al qawaid hadha min qawaid hadha al fan sai ya riskarwa wannan littafin abinda shi hakim ya bari na ka'idodin wannan fannin wanda shi hakim bai sa a cikin littafinsa ba lakinnahu taraka ashiya'a yumkinu yumkinu lil muta'aqqibi an yastadrikaha alaihi aidan amma shi ma ya bar wasu abubuwa wanda zai yiwu ga wanda yake bibiya diddigin wannan ilimin shi ma ya riskar masa da su shi ma ma'ana shi ma ya bar wasu abubuwan da in wani ya zo daga baya ya bibiyi wannan ilimin to shi ma zai riskar masa da haka wanda suka biyo baya su ma duka sun sun ƙara wasu abubuwa wanda shi bai zo da su ba sannan na hudu alkifayatu fi ilmin riwaya shi kuma sannafahu abubakar ahmad bin ali bin thabit al-khatib al-baghdadi al-khatib al-baghdadi al-mashhur wanda yake mashhuri ne malami ne mashhuri al-mutawaffa sanat 460 shaka ne 460 ya rasu a shekara ta 463 وهو كتاب حافل للتافي ني wanda yake babba bi tahriri masaili hadha al wato littafi ne wanda yake mai girma ya tattaro yayi tahririn mas'alolin wannan fanni na ilimin mustalah ya tattaro mas'aloli na wannan fanni na ilimin mustalah wal hadis wa bayani qawaid ruwaya ya kuma bayanin ka'idodin ruwaya bayanin ka'idodi na ruwaya wa yu'addu min ajalli masadir hadha al ana lissafa shi daga mafi girman masadar ɗin wannan ilimin in kana neman dandamali da tushen wannan ilimin to wannan littafin yana daga cikinsu sai na biyar aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami shi kuma sannafahu al-khatib al-baghdadi aidan shi ma dai khatib al-baghdadi ne ya wallafa shi ma dai huwa kitabun yabhasu fi adabi ruwaya shi kuma littafi ne da yake bincike a wajen ladubban ruwaya kama huwa wajihun min tasmiyatihi kamar yadda sunansa ma yana bayyana haka wa huwa faridun fi babihi shi ma littafi ne daya daya a babinsa qayyimun fi abhasihi wa mahtawiyatihi littafi ne mai kyau a wajen bahasinsa da kuma abubuwan da ya tattaro yace wa qalla fannun min fununi ulumil hadis wato kadan ne aka samu wani fanni daga cikin fannoni na ilimin hadisi illa wa sannafa al-khatib fihi kitaban munfarada sai da aka samu al-khatib al-baghdadi ya yi rubutu a kan wannan fannin kuma ya yi masa littafin kansa ya keɓance shi da rubutu fakana kama kala alhafiz abubakar bin nukta sai ya kasance kamar yadda alhafiz abubakar bin nukta yake faɗa game da shi ya ce kulluman an safa alima annal muhaddisi na ba'ad alkhatibi iyalun ala kutubihi dukkan wanda ya yi adalci to ya san cewa malaman hadisi da suka biyo bayan khatibul bagdadi iyalai ne a cikin littafinsa duk abin da za ka rubuta na ilimin hadisi to a cikin littafansa ne za ka yi linkaya a cikin littafansa ne za ka yi linkaya ka fito sai na shida al'ilma'u ila ma'arifatu usulun ruwayatu wa taqyidis sama shi wannan littafin wanda ya wallafa shi sannafahu al-qadi iyad bin musa bin musa al-yahsubi babban malamin na malikiya al-mutawaffa sanat 544 ya rasu a shekara ta 500 da kuma 544 wa huwa kitabun ghairu shamilun li jami'i abhasil mustalah sai da shi littafi ne wanda bai tattaro dukkanin abhas na mustalahul hadis ba bal huwa mahsurun ala ma yata'allaqu bi kayfiyati at-tahammul wal ada shi ya takaita shi ne akan abin da yake da alaka da kaifiyar karbo ruwaya da bayar da ita وما يتفرع عنها da abin da yake yin reshe daga gare ta lakinnahu jayyidun fi babi sai da littafi ne mai kyau a babin sa yace hasanat hasanut tansiq wa tartib mai wanda an an jeranta wato tsarin sa da kuma an jeranta shi kuma an tsara shi da kyau wato an kyautata jerantawar sa da tsara da tsarin sa sannan sai na bakwai ma la yasaul muhaddisa jahluhu shi kuma wanda ya wallafa shi sannafahu abu hafs عمر بن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 580 وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة شي ضد يا كراشي da suna littafin da mai ilimin hadisi ba zai wadatu daga shi- da- da- idan ya jahil ba zai wadatu daga jahiltarsa ba ya yi masa wannan sunan to ya kamata a ce ya tattaro abubuwa da yawa amma sai ya zama wato a, saghir a, a, abin nan a, littafi ne saghir ya yi shi karami kwarai laisa fihi kabiru fa'ida bai tattaro fa'idodi da yawa a ciki ba daga nan sai ulumul hadis littafin ulumul hadis shi kuma sannafahu abu amru usman bin abdurrahman ash-shaharzuri al-mashhur bi ibn salah wanda aka fi sani da ibn salah al-mutawaffa sana 643 wa kitabuhu hadha mashhurun bain an-nas wannan littafi nashi ya shahara tsakanin mutane ulumul hadis amma ya shahara bi muqaddamati ibn salah an fi sanin sa da muqaddima kamar yadda shi ma an fi sanin sa da ibn salah da zaka ce wa mutum wane ne abu amr wane ne usman bin abdurrahman Ah, ba ba zai faɗa maka ba an fi sanin sa da ibn salah to muqaddimar sai littafin nashi sunan shi ulumul hadis amma sai malamai suke kiransa da muqaddima ta ibn salah me yasa saboda duk wanda zai biyo bayan sa sai ya gina rubutun sa akan shi sai zama kamar muqaddima ce ta wannan ilimin aka samu wasu sun yi rubuce-rubuce a kai wasu sun maida shi waƙe wasu sun yi sun rubuta shi muhtasar wasu sun yi kaza sun yi kaza to sai aka kira shi da ake- suke kiran shi da suna muqaddima wa huwa min ajwadil kutub fil mustalah yana daga cikin mafi kyan littafi a ilimin mustalah jama'a fihi mu'allifuhu ma tafarraqa fi ghairihi min al kutub min kutub al khatib wa man wa man taqaddamahu ya tattaro abubuwa a ciki mawallafin littafin abubuwan da ya bambanta da waninsa daga littafin irin su al-khatib al-baghdadi da wanda suka gabace shi shi ya zo da wasu abubuwan da babu su a can fa kana kitaban hafilan bil fawaid littafi ne da yake cike da fa'idodi lakinnahu lam yurattibhu ala al-wad' al-munasib so amma sai dai bai tsara shi ba bai rubuta shi ba a wada inda ya dace li'annahu amlahu shay'an fa shay'an domin ya imla'in sa ne kadan kadan ga ɗalibansa wa huwa ma'a haza umdatu man ja'a ba'dahu min al-ulama amma tare da haka sai ya zama madogara ce ta dukkan wanda ya zo bayansa daga cikin malamai fa kam min muqtasirin lahu wa nazim mutum nawa aka samu suka takaita shi suka yi shi muktasar wasu suka yi rubuce rubuce suka mayar da shi wato waƙe kamar al-imam al-iraqi imam al-iraqi al-iraqi ya mayar da shi waƙe wa ma'adidu lahu wa muntasir wasu suka zo suka suka karfafi suka taimaka wa littafin ah, aka aka- aka yada shi نترى تقريب آه، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير شما وانا لتافي ني وانا لبتاشي صنفه محي- محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث سيدي وانا لتافي ده إمام النووي يروب تاشي كما يا- ياي اختصار دين علوم الحديث نين ابن الصلاح wancan mukaddima ta ibn salah kamar yayi ikhtisar dinsa ne kun gane ya ainihin takaita shi ne wa huwa kitabun jayyid shi ma littafi ne mai kyau lakinnahu mughlaqul ibarati ahyanan sai dai wani lokaci ibaransa takan kulle mai kullallun ibara ne ma'ana yakan ba yakan yi wahalar fa'inta in ya kawo wata ibara tana wahalar fa'inta a lokacin dama akwai sarihul ibara akwai mughlaqul ibara to akwai wasu abubuwa da yake wata ibara da yake kawo mai wahalar fa'inta shi ne matsalarsa kawai amma shi ma littafi ne mai kyau na goma tadribur rawi fi sharhi taqribin nawawi shi kuma wanda wal- sannafahu jalaluddin jalaluddin abdurrahman bin abi bakar as-suyudi al-mutawaffa sanat ah, ah, sanat 900 wa ahda ashar wanda ya rasu a shekara ta 911 ko 11 shekara ta 111 911 وهو صن وهو ko وهو شرح لكتاب تقريب النووي wanda shi sharhi ne na wannan littafi na eh, taqribun nawawi wanda yayi eh, wanda shi nawawi yayi taqrib eh, ta- ah, taqribu wat taysiru li ma'rifati sunan al bashir an nazir shi kuma da yazo sai sai yayi me tadribur rawi fi sharhi taqribin nawawi kenan taqrib ne na na abin nan na na abin nan likitabin sharhi ne liki- likitabi taqribin nawawi kama huwa wajihun min ismi kamar yadda sunansa yana bayyana haka jama'a fihi mu'allifuhu min al-fawaidi min al-fawaid ash-shay'u al-kathir mawallafin littafin ya tattaro fa'idodi masu yawa a ciki sannan na goma sha ɗaya nazmun nazmun durar fi ilmi al-athar shi kuma wanda ya wallafa shi sannafaha ah, shi nazm ne waƙe ne wanda ya sall- wallafa ta zainuddin abdurrahim bin al-husayn al-iraqi المتوفى سنة 806 يا رسول الشكرة تدري تقص دا, دا ترى ومشهورة باسم ألفية العراقي إتتتشى تفي شهرة دا ألفية العراقي بيتي نيقو دا دبو يأي أكن إلي من حديثي نظم فيها علوم الحديث وأن أتكي يسارى علوم الحديث لابن الصلاح wancan ulumul hadis na ibn salah shine ya maida shi waƙe gane ya maida shi a tsari na waƙe wa zada alaihi yayi ƙare ƙare a kansa wa hiya jayyidatun ghariza da littafi ne mai kyau kuma gharizatul fa'ida yana cike da fa'idodi wa alaiha shuruhun muta'addida littafin yana da sharhuhuka masu yawa min ha sharhani lil mu'allif nafsihi daga ciki akwai sharhi guda biyu da mawallafin littafin yayi masa sharhi guda biyu na sha biyu sai fathul mughis fi sharhi alfiyat alhadis shi kuma sannafahu muhammad bin abdurrahman as-sakhawi al-mutawaffa sanat 902 ya rasu a shekara ta 902 wa huwa sharhun ala alfiyat al-iraqi shi ma sharhi ne ga alfiya ta al-imam al-iraqi wa huwa min awfa shuruhi al-alfiya wa ajwadiha daga cikin mafi cika na sharhin da ake wa alfiya kuma mafi kyau shi ma ya zo da abubuwa da tsari mai kyau ga wannan sharhin daga nan na sha uku sai nuhbatul fikar fi mustalahi ahli al-athar shi kuma sannafahu al-hafiz bin hajar al-asqalani al-mutawaffa sana 852 shekara ta 852 shi ne wanda ya wallafa shi ibn hajar mun san ibn hajar ko ba mu samu mu yi sharhi saboda ba ma cikin abin nan wa huwa juz'un saghirun muhtasarun jiddan shi juz'i ne dan karami wanda aka takaita shi kwarai لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا سيدنا daga cikin mafi amfanin littattafai da aka takaita su ko mafi kyau wanda aka kyautata tartibinsa ibtakar ibtakara fihi muallifuhu tariqatan fi at-tartib wa at-taqsim lam yusbaq ilayha yayi masa wani tsari da wata hanya wajen jerantawa da karkasawa wadda bata gabata ba a baya ya zo masa da wani tsari wanda ba a samu wani yayi shi ba kafinsa waƙad sharahahu mu'allifuhu bi sharhin shi kuma mawallafin littafin kuma sai yi ma littafin sharhi sammahu ya kira shi da suna nuzhatun nazar nuzhatun nazar kama sharahahu ghairu kamar da wasu ma wanda ba shi ba sun yi masa sharhi daga nan sai littafi na goma sha hudu almanzumatul baiquniya wannan ai kun san shi ko manzumatul baiquniya yace sannafa umar bin muhammadul baiquni المتوفى سنة ألف وثمانمائة ألف وثمانين وهي من المنظومات المختصرة المختصرة إذا تكون منظومة ولا تكي تكي تتشيا قري إذ لا تجاوز أربعة وثلاثين بيتا domin ba ta wuce baiti 34 wato tabaru min al-mukhtasaratun nafi'a al-mashhura ana lissafa ta a cikin wato littafai da aka takaita su a wannan fanni wanda suka shahara walaiha shuruhun muta'addida tana da sharhuka masu tarin yawa kamar yadda muka sani sannan sai na sha biyar na ƙarshe littafin da aka wallafa a wannan fannin shine alqawaidul hadith ko qawaidul hadis sannafahu muhammad jamaluddin alqasimi mai tafsirin nan mahasinut ta'wil المتوفى سنة ألف وثلاثمائة واثنين واثنين وثلاثين ya rasu a shekara ta 332 wa huwa kitabun muharrarun mufid littafi ne wanda an wato an harrare shi an daddale matsalolin a ciki sannan kuma littafi ne mai fa'ida yace wa hunaka musannafatun ukhra to akwai wasu littattafai su ma da aka wallafa kasira masu yawa ya tulu zikruha ambatan su zai yawa iktasartu ala zikr al-mashhur minha na takaita a wajen ambatan wanda suka fi shahara daga ciki fajazallahu al-jami'a anna wa anil musulmi na khairul jaza Allah ya sakan mana da sauran musulmi da cikakken sakamako to mun bi karatun a gurguje saboda wato abinda mu muka sani ko duk da wa'annan malamai duka da muka yi ta ambata yana da kyau wadan da kowanne muka zo kansa mu dan yi bayani akan sa takaice dan mu san wani malamin ne amma duk mu yi wannan ba saboda ba lokaci kuma gashi muna cikin wani yanayi da aka sai mu haƙura a kan wannan karatun da muka yi mu bar shi a haka in mun zo sai mu tashi gaba ta gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah